الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda wato muwadda wal imam Malik ibn Anas imam Darul Hijra rahimahullah muna nan cikin kitabul buyu wato bangaren da ke magana akan cinikayya za mu tashi kan babi na 46 wato mas'ala ta 46 karkashin kitabin babu jami'il buyu babin da ya tattara bayanai akan ciniki abin da ya tattara bayanai akan ciniki حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدأ في البيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة إذا بايعت فقل لا خلابة wannan hadisi Imam Malik ya samo shi daga Abdullahi bin Dinar daga Abdullahi dan Umar Allah da shi cewa wani mutum an samu riwayar Ibn al-Jarud da Hakim da aka ce sunansa Habban ibn Munkis, ko kuma a wata riwayar an ce sunansa Munkis ibn Amr. To mutum ne wato sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yuhda'u fil buyu'i cewa ana yaudararsa ko ana zambatarsa a ciniki. wato wasu suna amfani da ‘yan larurar da ya samu, an ce wani yaƙi cikin irin yaƙe-yaƙe da suke yi sai samu rauni a ka, to sai ya ɗan taɓa masa hankalinsa kaɗan, amma bai hana shi tasarrufi ba, amma dai ya zama yana da ‘yar matsala a tunaninsa ko in ce hankalinsa. To sai ya zama waɗansu suna amfani da wannan. su zambace shi a ciniki. To sai ma annabi sallallahu ya ce masa ai kawai ka bar kasuwancin nan ya fi sai ta shi yanda ya wato kwallafi da kuma ya saba da ciniki baya son ba zai iya dainawa ba. To shi ne sai annabi faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza bayata idan za ka yi ciniki da wani, dole za ka yi ciniki da shi faƙul wato ka ce masa la khilabata, e banda yaudara ko banda zamba. Khilaba da khadi'a duka su ɗaya ne. Misali kamar a koɗa wani abu, wani wato kadara, ba ta inganci da nagarta da ba ta da shi, wannan shi ake kira khilaba. khadi'a yaudara ko kuma khilaba duk suna da ma'ana suna da alaka man bayata fala khilabata fa qul la khilabata wato wani lafazi man bayata fala khilabata ko kuma fa iza bayata fa qul la khilabata duk ma'ana ɗaya ce duk wanda zaka yi ciniki da shi ka ce to banda zamba fa duk da cewa wanda ke son yin wannan faɗar wannan ba zai hana shi ba to amma a wancan zamanin da dama kaɗan ne ake samun mutane masu raunin addini da suke irin wannan to faɗar tana iya tasiri wajen ƙara tunatarwa yawa abin da ke nuna yaudara da zamba a cikin ciniki haramun ne a nuna wa mutum nagartar ko ingancin abin da za a sayar masa wato sama da yadda hakikarta take ko kuma a yi zankam ɗin bayyana farashi da sauran abubuwa irin waɗannan su ake kira khilaba to duk wannan baya halatta yana cikin babin gish wa taku da ƙarya a cikin mu'amala ko ciniki ko tadlisi ɓoye aibi duka hanyar su ɗaya mutum ya san kayansa yana da aibi shine tadlis amma ya ki faɗa saboda aibin sai an bincika ko kuma sai mai lura ko sai masanin abin yawa to amma sai a sayarwa mutum abin ba tare da an bayyana masa aibin ba kamar rashin lafiya da bata bayyana ba ga dabba wani lokaci ma sai a bata magani kwaran magani a lokacin da ake son a kai ta kasuwa ta samu wargi sosai to duk irin waɗannan abubuwan ana kiransu tadlis ko ghish yawa suna faɗowa cikin abin da ake kira khida ko khadi'a ko khilaba amma dai khilaba galibi abin da ake yi na sifanta kaya a ce ɗan ƙasashen waje ne ɗan wane ne ɗan kamfani ne irin waɗannan maganun mu kayanmu ba irin kayayyakin wasu bane masu kaza da kaza musayyahan kayayyaki ne kan masu sai da ruwan magani eh mu ba jike-jiken banza muke ba ku wato jike-jiken mai in sahihi ne baka bukatar sai kai wannan in ta duk kake ma sai a je a nemo ka ko baka ba yawa saboda an jarraba an ga na kwarai ne amma kana yawo kana cewa wai kai ba jike-jiken banza bane kake sayar mutane wai sai ya da kai to irin wannan manganin su ake kira khilaba ko khadi'a wanda da zaka yi ciniki da shi ka gaya masa babu yaudar to a wata ruwayar an samu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi shi kadai cewa kuma duk wanda kai ciniki da shi kana da zabin kwana uku khiyar ka san asali shari'a ta zo da bai'ur khiyar amma wannan a sauran mutane duka sai in an sharɗanta khiyari yawa sai dai khiyarul majlis yarul majlis na kowa ne nan muna zaune misali aka yi cinikin wa a majalisi ne muƙaddara ba masallaci ba da ba a kula ciniki a masallaci misali to matukar ba a tashi ba kowa yana da wannan zaɓi mun faɗi wannan amma an tashi ba wanda ya janye to shi kenan ciniki ya lazimta sai da a nemi alfarma in ana son janyewa ma to amma idan mutum ya ce shi cinikinsa na kiyari ne yake so wato ma'ana a ba shi dama ya je ya gwada abin kwana ɗaya ko rabin ko yini ɗaya ko wasu awoyi ko kwana kaza gwargwadon dai yadda za a iya gwada abin mutum ya gamsu ya zo ya biya ko kuma ya ce a'a ya gane ya gano akwai matsala saboda haka ya fasa don an wannan sharaɗi aka yi to shi ma ya lazimta to amma shi wannan Habban ibn Munqis ko Munqis ibn Amr saboda larurar tasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana da kuma bayan ka faɗi wannan kana da zabi na tsawon kwanaki uku idan abu bai yi maka ba kana iya mayar da shi to abin ya tsaya ne to amma dai ga sauran mutane in mutum babu babu khiyari a cikin cinikin ba a yi sharaɗi ba cewa ya je ya duba ko ya gwada ba ba da zaɓi ba ciniki ya kullu mutum ya riga aka rabu amma fa idan aka gano da gaskin gaske cewa an ɓoye wani aibi aibi kuma fitacce aibin da lalle bisa dukan alamu wanda duk ya san akwai shi ba zai sayi kayan ba ko kuma amma zai saye shi ba zai saye shi farashin da ya saye shi ba aka gano wannan mutum yana da damar ya koka kuma ya yi ƙorafi kamar yadda tufatul hukam ya ambata wannan shi ne gaban yawwa in aka gano wannan mutum sai ya koma ya koka cewa kayan nan yana da aibi yawwa amma ba a gaya masa ba to amma ba wannan ba to mutum ba zai dawo da in babu asalin sharaɗin kiyari to mutum ba zai ce ya fasa ba To fikhun dai da ke ciki shine rashin halaccin sanya yaudara a cikin ciniki. Kuma in ta bayyana da gaske cewa an yaudari mutum an cutar da shi, komai cikar hankalinsa ka san wani abu sai amfani da mutum bai san kan abin ba ko ba haka ba yawa to sai a yaudari mutum a zambace shi a sayan masa da kaya da ainihin tsada alhali inda ya sani ma ba ma zai saya ba to yanzu ya saya cikin rashin sani da ya saya din ma ko ba da sauki ba kaga abin matsala ta yawa to a gano wannan cewa an yi da gayya to mutum yana damar yayi korafi in bai yi ba kuma to Allah ta'ala zai biwa mai haƙƙi haƙƙinsa faƙala ya ce faƙanar rajul iza baya a ya ƙolo lafi labata to sai mutumin ya kasance idan ya yi ciniki da mutan duk wanda zai yi ciniki da shi sai ce lafi labata banda yaudara ba banda zamba to ya kan faɗi wannan wa haddasani malikun an yahya ibn sa'idin أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أردا يوفون المكيال والميزان فعتل المقام بها وإذا جئت أردا ينفسون المكيال والميزان فأقلل المقام بها من مالك يا سمو دغ يحيى ابن سعيد الأنصاري سوى ياجي سعيد ابن المسيب يحيى ابن سعيد tabi'i ne matsakaici ya je daga babban tabi'i Sa'id ibn al-Musayyab yana cewa idza ji'ta ardan idan ka je wata ƙasa yufuna al-mikyala wa'anda suke cika ma'auni a aune aunen su a awun su suna cika ma'auni wal mizana kuma suna wato cika awu awu irin na sikeli ba sa ƙage sikeli ya kasa ba da nauyi daidai kasa akwai ana yin wannan abin da makirci yawa to ya zama suna cika gwaji da kuma awu gwadawa da hannu shine kail ko mikiyal kuma abinda wato ake awun da shi akwai almakayilul islamiyya ko yawa kamar a ce alwask a ce alkafiz misali kamar a ce almud sa'i yawa sa'u sa'un nabi salasa misali to irin wannan kamar abin da ake cewa riddle duka dai to akwai waɗannan to akwai kuma mizan ya ce to in ka samu mutane da suke cika awo to ka tsawaita zama a wannan ƙasar wato saboda mutane ne masu adalci kuma abin da suke yi ɗin zai zama sababin albarka. To amma wai zaji ta'ar da yunaki sunan mikiyal, amma in ka je wata ƙasa da suke tauye awu wal mizana da gwaji na sikeli ko gwaji na awu da kuma awu na sikeli gwaji na hannu da kuma awu na sikeli suke tauyewa fa aqlil muqama biha to ka takaita zama a wannan ƙasa saboda tauye awu tauye ma'auni kaba'ira cikin kaba'irori akwai al'ummar da ta yi fice da wannan mutane annabi shaib alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa bayan kafircin su to abinda suka fi fice da shi na laifi shine tauye ma'auni yasa yace musu auful mikyala wal mizan ko kuma la tabkhasun nas ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane wato abubuwansu in aka zo sayarwa ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون عذاب تتبتا كما سو توي معوني wanda in su za su auna za su nemi cikawa sosai amma idan za su aunar kuma to sai su rage wa mutane to yace wailun azaba ta tabbata gare su to wannan rashin albarka zai same su to kaga idan mutum ya zauna a wannan ƙasar sai ta rutsa wannan illa sai ta rutsa da shi kamar dai sauran kaba'irori ne idan guri ya yi shuhura da ne waɗansu kaba'irori to zama cikinsu babu alheri a ciki to amma kamar irin wannan zamanin da muke ciki wanda kusan ko'ina an ɓata ko'ina ko'ina kusan ba za ka ce ya ko'ina ba ne amma fa kan ka samu gurin da babu ɓarnar ko irin barnar kasuwanci barnar kasuwanci zalunci irin wannan ko kuma fasikanci kowane iri abin kaga yana da yawa ko ina fadirci da sabon Allah to shine ya rage albarkar rayuwar ya sababta abubuwa munana kama dai ko mutum ba shi da damar barin wata ƙasa ko kuma ƙasar ƙasashen galibi hakan suke ba a rasa gurare na nagarta ko da baka ƙaura ba ka fice daga wata ƙasa saboda fasadin ya game kusan ko'ina to ka ƙaurace ma shiga inda ko tarayya da masu wannan fasadin yawwa walmuhajiru man hajara ma Allahu an hadisi na cewa mai kaura shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana kada ka haɗu da su kada ka goyi bayan su kada ka kwaikwaye su kuma kada ka yarda da abin da suke yi ka ɗauke su masu laifi ka ƙi su akan laifin da suke yi ka gargaɗe su gwargwadon iyawarka ka guje su to ko da kana a ƙasar wannan kayi abin da za ka iya yi mun san zamanin da can sai ka tarar fasadin bai yaɗu da yawa kamar yanzu yanzu ka san dokoki da ainihin kafirai suka yada a ban ƙasa e, na halatta haramun ko kuma haramta halal in ba abin da ya dace da abin da suke so ba e, to wannan ya yaudari da yawa hata a musulman ma. dama kasashen kafirci ba halal ba haram ko eh to amma kasashen musulmin masu budarin jayin na tarbiyar su da tsare-tsaren su sai zama tunanin yawanci ko sulukin tsarin tafi da rayuwar irin nasu ne tsarin su ne kana gane musulmi ne wani lokaci kawai in ka ganshi a masallaci ko gaga yana sallah amma daga irin tasarrufat ɗinsa, daga irin abubuwansa harkokinsa, to wani ma sai ka jima baka tantance waye ne shi ba, yanayin shigarsa, yanayin maganganunsa, yanayin aikinsa, yanayin harkokinsa, yanayin yanda yake ɗimuwarsa cikin harkar duniya, duka babu tsafta babu tsari. To wannan shi ne alamomin raunin addini a ƙarshen duniya kenan ko? to zahiratu dufil iman muhammad ibn salih al-munajjad mai littafin mu silsatu amalil qulub to yana da wata risala da ya sa wa suna zahiratu dufil iman alamu wato na rauni imani to irin annabi sunan da yawa kaga ana ta sabon Allah wani ma yana magana aka ce kai ka dami kanka da kasa kowa abin da ya ga dama mana ba dai misali kowa ya yi don kansa kowa ibo da zafi bakinsa ya zambilla sai ya lasa ma kai ma a bakinka ko ba haka bane tun da tare kuke a ɗaki kuke a gida ɗaya kuke sai ya dumama sai ya lasa ma kai ma ya shafa ma dan aka bar fasikanci yana aukuwa kaga zai shafi mutane da yawa kama dai mutum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda mutum zai iya yi shine abinda yake wajaba a kansa yayi amma da abinda Sa'id ibn al-Musayyib yake nufi kauracewa gurin da sabon Allah yayi yawa saboda gudun fadawa cikin fushin Allah kasan ko ba ka yi yawan ganin ana yi ana yi kullum to sai ka daina ganin ganin wato munin abin sai ya ragu ka da san dai nazariyan amma kuma abin saboda kullum yana ta maimaituwa sai ya zama jiki sai ya zama wato tsananin kin abin ma da kake yana ta yin baya baya baya kamar yadda su ma masu aikata laifi haka farkon aikata laifi mutum zai ji lalle kamar ya dulmiya cikin wani ruwan sanyi ne yana jin tsatsamo tsamo in ya sake komawa sai abin ya ragu haka da haka da haka har wata rana ya tsuke har ma ya zamanto ya yi sabo da abin wanda in ba rabo ba ya kasa ma dainawa Allah kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ga yan kasuwa a sana'a yace ya ma'ashar tujjar wa inna tujjara yusharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man barra wa sadaq yan kasuwa za a tashi su ranar alkiyama suna fajirai wato masu yawan laifi suna kangararrun mutane sai dai wanda yake ƙoƙarin kiyayewa yana kyautatawa yana gaskiya eh to ai wannan haka yake idan mutum a sana'arsa ko aikinsa aikin gwamnati ko na kamfani ko na na menene ko sana'arsa da yake yi wa mutane haka sana'ar hannu makanike ne kafinta ne wane ne ko kuma ainihin kasuwancin saye da sayarwa amma sai ya saka ha'inci a ransa ya zama yana tafiye da harkokin a haka ga ma'anar wannan kenan kullum sai ya yi zalunci ga kaddara kullum mutum zai zalunci mutum ɗaya kawai tak eh kullum zai yi zalunci guda ɗaya ka ɗauka ma ƙarami ne a shekara zalunci nawa zai yi to shi kuma zalunci in wanda aka zalunta bai yafe ba ba za a bar wa zalimin ba dole sai dai a ɗebi ladansa a biya ko ba haka ba ko kuma a ɗebo zunuban wancan a biya shi kaga akwai haɗari to wani a rana ɗaya ma zalunci nawa zai yi wani kawai na gani yake kullum ma in zai samu damar ya yi zaluncin da yawa shi dai ya samu kuɗi kawai to shi nasararsa kenan to kaga wannan sai ya zama babbar fitina a makomar mutum Allah kiyaye mu saboda haka dai ko misali tauye mudu ma'auni ko abin da ko ba shi ba to kasar da fasadi yayi yawa gudun ta shi yafi saboda mutum kar ya fada ciki ko kuma feshin abin da korarsa su rufe shi yawa su cutar da shi ko ƙarshe ya daina ƙyaman laifin a ganin rauni ya samu duk sanda aka ce maka mumini baya kishi baya ƙyamar zanibi to shi ma wata kangara ce wani mummunan abu ne da ke sassaƙe imanin mutum to shi ne da abin da ke nufi Allah taimake mu da fahimtar ɓarnar da kuma kiyaye ta da ƙyamarta da gudunta gwargwadon iyawan حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى ما مالك يا كربو دغا يحيى بن سعيد الأنصاري آه cewa ya ji Muhammad ibn al-Munkadir wani tabi'i ne Muhammad ibn al-Munkadir yana cewa habballahu abdan Allah yana son ko kuma dama Allah ya so eh dama Allah ya so wani bawa samhan eh wato wanda yake da ne sassauci ko kyautatawa sama asalin samhu sifa ce ta mutum amma asalinsa daga samaha ne samaha shine kirki da yawan kyauta yawa to Allah ya so, dama Allah ya so bawan da ya zama samahan mai kirki ne mai sakin hannu mai sakin zuciya in ba in zai sayar. Kaga kenan ba zai ƙurewa abin farashi da tsanani da tsada da yawa ba, zai ɗan rage don mai saye don mai saye ya samu sauƙi. In sari ne ma za a yi sai ya nazartawa mai tsarin a wurinsa yadda zai ɗan samu wani abu. To wannan ihsani ne da zai samu lada a kai, ba ribar da zai samu. Shi ne in ba in zai sayar. Kada ya ƙure ya ƙure ya matse sosai ta yadda la'alla wanda ya saya a gurinsa bai samu sassauci ba, duk inda za a sayi abin, to sai dai ƙasa da haka ba sama da haka ba, ba a son ɗamewar haka. sannan wato ya ce samhan inibta'a kuma ya zama mai kyauta mai sakin hannu mai sassauci idan zai saya akwai mutanen da in za su sayi abin wani kamar sa ƙwata su ce suna aitai a daƙire ya san kayan bai saye na mutunci ba la'allama mai sayan masa ɗin ko ma bai fita ba ko bai samu wani abin kirki ba saboda tsabar rashin adalci da rashin kirki to irinsa irinsa mai kasuwanci to ina zai gini ina mai zai samu kama sai ga wani sai dai in ana jin nauyinsa ai hakuri a sallama masa wani kuma tsabagen wato jan igiya da tsananin tsanani da tsauri da zai yi wani ma kawai sai da shi ya ki haƙura kuma ya ki tsayawa ya cinikin na gaske wani ma mai zuciya ne sai ya ce ya sallama masa ko da faɗuwa zai misali saboda yana jin nauyinsa ko kuma a'a shi dai kawai wannan irin keke da keken shi bai baya jura irin wannan baya san irin wannan mu'amala to kaga irin wannan ya zama ba daidai bane ko da mutum za ce ai shi yace ya sallama in yace ya sallama maka ba da daɗin rai ba ai abu bai bai kyau ba ko ba haka ba ana yin haka ko ba ai ana yi ya matsa sosai ya matsa sosai yawa ya gaza wani ma la'alla bai wuce mai da mutum kuɗinsa ba wani ma ya kasa kasa wani kuma abin da ya ɗan baya ɗin ya yi kaɗan sosai babu adalci a ciki babu nasiha ko ba haka amma dai haka to kaga mutum ya ce ya sayar a zahirin shari'a za ce eh shi da bakinsa ya ce ya sayar amma Allah ya san cewa kai ne a muguwar mu'amalarka ka sa kawai ya sallama maka ba don daɗin rai ba ko ba bai kai ga haram ba ka hana kanka kamala ka hana kanka halaye na kirki ba ka da samaha. Addu'ar ta manzon Allah kamar yadda ya zo hadisi ne sayi da Imam Bukhari ya rawaito shi daga manzon Allah su sama. Rahimallahum ra'an samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza ktada. Wa shi wannan haka yake hadisi marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace samhan iza in kaza mai sassauci da rangwame in zai biya. Ka san akwai wanda in zai biya bashi. ya zambillahi ta'ala to wannan gani yake kamar wata masifa ce ta same shi kamar tara zai biya ya ci ba kuɗi kuma zai biya ba nama to shi asara yake gani ya manta kayan wani ya ci ko shi wanda ya haƙuri ya bashi kayansa ya ci ba kuɗi to shi kuma fa yaya to saboda haka sai a tibinsa wani fa ga kuɗin ya karɓi kayan wani, amma ya ɗauka ya biya shi, wani ya sayi kayan gini, har ya gina ya tare a ciki, yana shan inuwa da ɗumin gurin, amma ya ƙi biyan mai kaya, ko ba haka ba ne? Kai, mafi lalacewan ma, lebura ɗan ƙwadago ya yi aiki a ta yawo da hankalinsa, a wahalar da shi, wai mutum ka je ka nemo shi. kai koma shi ya kawo kansa ya yi aiki kuma da wannan aikin ya dogara wajen biyan bukatunsa da na iyalansa amma wani ma sai dai lokacin da ya kamata a biya mai aiki mai aiki yana dab da gama aiki kuma ya gama kawai sai ya ɓace ya tafi wani wuri kawai ya kashe wayarsa ko wani abu mai kama da haka a yi ta nemansa duk suna yi wannan duka ko a biyan kayan ciniki ne ko biyan mutum bayan ya yi aiki duka da ya shiga zalunci ma zai shiga a nan kan amma wanda in an sayan masa zai biya cinikin a kashi biyu ne akwai cinikin da yake za a sayan maka ka biya nan take sannan akwai kuma cinikin bashi to duka dai kowanne akwai samaha a cikinsa akwai wanda ko nan take zai biya sai ya ja ran mutum ba cinikin bashi ba ne amma ɗauko ka biya sai ya yawo da hankalin mai kaya in bashi ne kuma to inda rabo ne zai biya ko kuma sai ya wahalar da mai kaya to duka wannan babu samaha a ciki kuma babu nasiha eh nasiha ga amatul muslimina wannan ma yana daga ciki wa yadda kai baka so ai maka to kada kai ma mutane haka saman iniktada sannan mai rangwame mai sassauci eh idan zai nemi biya in zai nemi biya biyan haƙƙinsa zai yi haƙuri kuma zai nema a mutunce ba zai anin kuntata da yawa ba zai anin sassauci kamar yadda ya zo a hadisi cewa wani mutum ya zo a cikin sahihu muslim wani ɗan kasuwa ne yana da yara a rumfarsa ta kasuwa sai cewa yaransa idan mutum ya zo sayan kaya yana da kuɗi a hannu, to a sayan masa kuma kar a masa muna mu'amala har ya biya, kuma ana bin sa bashi to shi ma a jira sanda Allah ya hore masa ya biya, kada a matsa, wato wannan shi yake yi da ya mutu an same shi da laifuka da yawa manzo Allah sama ya ce amma wannan mu'amalar da yake yi ta sassauci ga mutane da rangwame sai Allah ta'ala ya ce mala'iku ku rubuta masa gafara yawa tunda yake ta rangwame ga bayina ni nafi cancanta a masa haka duk da zunubansa suna da yawa amma sai aka yafe masa aka ketarar da shi to Allah ka samu dace to shi lafazin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato hadithu sun marfu'i rahimallahu ra'an addu'a yi Allah ya ji kan mutumin da ya zama samhan eh mai rangwame ne eh mai kyautatawa ne yawa iza ba in zai sayar wa iza shi tara haka nan in zai saya mun dai faɗi ma na samaha fil bai yawa haka nan fi shira yawa wa iza tada sannan idan zai nemi biya me wato in zai nemi a biya shi haƙƙinsa duka yana yin abin ta hanya da ta dace inda musulmi za su yi riko da ladubba na karanta wa musulunci a kowane abu to mutane da sun huta sosai yasa a zamanan da can can da dadewa zamanin magabatan alƙalai da mahukunta da 'yan doka ba sa samun ayyuka da yawa don ba kasafai ake samun rigigimu wa na ja'in ja ba a tsakanin mutane wani lokaci ma ko da hakan ya taso sulhu kawai sai gyara abin saboda kowa addini rinjayen addini a lokacinsu galibi kowa yana nazartawa addininsa kuma yana tunanin uhuwa ta musulunci saboda haka ba kasafai ake samun cicerondon wato masu laifi ba ko kuma akai-akai sai a daɗe ma ana zaune ba tare da wannan kuma har yau inda har ko yau inda a ce za a iya samun guri da za a ɗabbaka shari'a musulunci sosai in aka ce shari'a musulunci ba ana nufin ɗabbaka haddi kawai ba a'a da yawa ka san ana ce an ce shari'a musulunci sai su ɗauka haddi kawai jefe mazinaci kaza kaza kaza irin wani wannan wani abu ne ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi amma muhimmin abu shine a ce shugabancin ya gino akan adalci yawa dukiyoyin al'umma ana tafi da su ta hanyar da ta dace kuma ana nusar da mutane abin da ya dace abubuwa rayuwar da ana ta ƙoƙarin a ɗora ta akan mezanin shari'a to sannan masu laifin kuma a hukunta su kamar haka sai ga nisba gwargwadon yawan ɗawainiya da ake yi akan tsaro a gidajen kurkuku ɗawainiyar kotuna abubuwa ta yawa sai ka ga gwamnati ma ta huta da wasu abubuwan da idan babu ma ba za a buƙace su ba saboda gwargwadon yawan laifin da buƙatar yadda za a warware za ta yi ƙasa to amma idan ya zama mutane kawai doka ko ‘yan doka su ne babban abin da suke fara dubawa kafin su dubi Allah to sai ga laifin yana yawaita har kullum qala malikun imam malik ya faɗa yace fi rajul yashtari al-ibila game da mutumin da ya sayi raƙuma awil ganama ko ƙananan dabbobi tumaki da awaki awil bazza ko kayan tufafi awil raqiqa ko bayi aw shay'an min al-urudi ko wani abu daga kadarori ko ma wani iri ne kayayyaki duka da ake sayarwa kadarori su ne road jizafan wai amma sai ya saye shi a tsibi yana tili kawai tsibi haka wai daidai ne yace a innahu la yakunu aljizafu fi shay'in mimma yu'addu addan yace a tsibi cinikin tsibi baya kasancewa baya halatta a wani abu daga abin da ake kirgawa kirgawa wato abin da duk yake da sauki a kirga shi ba za a saye shi a tsibinsa ba yawa duk abin da yake gudaji ne kuma za a iya kirgawa kwallo kwallo ko kwaya kwaya kamar suturu haka dabbobi haka bayi haka yawa misali kabewa kankana wasu abu irin wa'annan to sai a kirga adadi saiwar doya sauransu abin yana za a iya kirga shi amma kaga ba za ka iya kirga ƙwayar gero ko alkama ko shinkafa ba sai dai a ce a auna to wannan kuma daban ne abinda za a dai kirga ɗaya biyu uku a cira shi shi ake nufi a nan amma abin da yake tsaba ne ba za a iya kirga shi ba ba zai kirgu ba to wannan za a iya cinikinsa da tsibi kaga abin da aka juye gashi nan dai fili ne an sa tamfar ko wata tabarma an juye shinkafa ko hatsi ko wani abu ka sai abin da ka gani wannan babu laifi amma abin da za a kirga shi wannan baya halatta a yi cinikinsa haka nan wato a atsabe sai a kirga a san adadin qala malikun maliki ya faɗa yace ya ce bir rajuli yudir rajula sil'ata yabi'uha yabi'uha lahu mutum ne ya baiwa wani mutum kadararsa don ya sayan masa da ita yabi'uha lahu ya sayan masa ita wa qad qawwamaha sahibuha qimatan eh shi mai kayan ya yawa kayan nasa kima ya ce kaza za a sai da shi faƙala sai ya ce in bi ita ha bi haza samani da zai amartuka bi falaka dinarun in ka sai da kayan nan nawa da na baka kuɗin nan da na gaya maka ga akuyan nan ka sayan min ita in ka sai da ita dubu ashirin to zan baka dubu ɗaya ko dubu misali to falaka dinar aw shay'un yusammihi lahu ko kuma ba dinarin ba ma wani abu dai da ya faɗa masa ya san adadin ya tara da yani alaihi da suka yi yarjejeniya akai wa lam tabiha fa laysa laka shay'un in ko baka sai da ita ba baka da komai innahu la ba'sa bi zalika yace to babu laifi da hakan idza samma samana nabi'uha bi idan ya ambata kuɗin da za a sai da ita yake son a sai da ita, wasan ma ajirin ma'aluman, kuma ya faɗi lada sananni, kamar dinarin da ya misali a nan, iza ba a akhazahu wanda in ya sayar haka, su sai karɓi wannan abin ambata da aka ambata, wa in lam ya bi falashi halawan kuma bai sayar ba to shi kenan ba ya da komai, sai ya zama ya tallata bai sayar ba, ba za a ce kuma ya cancanci wani abu ba, tunda shi ma mai kaya bai sayar ba, ba sayar ba, kenan yanda mai sayarwa bukatarsa ba ta biya ba da sayuwar kayansa to haka nan shi ma mai talla ko mai dillanci mai kokarin sayarwa shi ma kaga sai ya haƙuri kenan kamar a mu'amala ta kirada ku wanda ya bada jari da wanda ya aiki da an yi kasuwanci ba a samu riba ba alal misali kuma aka faduwa to kaga ko da kuɗi ya dawo tip tip amma dai ba a samu riba ba to mai aiki ba za a ce a tsakuro wani abu a bashi daga asalin kuɗin ba sai dai in dukiyar tana da yawa ta cancanci ya yi tafiye-tafiye haka abin da ya ci abinci da ɗawainiya da ya kasa wannan dai kawai a cikin dukiyar yake wannan amma a ce kuma a waro wani abu daga asalin jarin a bashi ba za a bashi ba mai dukiya bai karu da wata riba ba shi ma mai aiki bai karu da wani abu ba dama kuma kasuwanci haka yake wani lokaci a tashi wani lokaci kuma a faɗi to haka nan shi ma wannan in ya sayar sai a biya shi abinda aka ce za a biya shi in bai sayar ba shikenan sai ya hakuri qala malikun maliki ya ce wa mislu zalika an yaqula ar-rajulu lir-rajuli kamar haka mutum ya ce wa mutum wani ya ce wa wani in kadarta ala gulamil abiki idan ka samu iko ka kamo mini ko ka dawo mini da bawana da ya gudu bawana da ya gudu ya bar ni in ka samo shi ka dawo min da shi auji ita bi jamali sharidi ko kuma ka dawo min da ka samo min raƙumina da ya shiga daji shi ma dai sullu ya kubce ya shiga daji shurud kenan ko yawa falaka kaza wa kaza to zan baka kaza da kaza takeici kenan ana kiransa ju'ul irin wannan ba ijara ake kiransa ba ju'ul abinda zai iya yiwa ya samu ko ba zai samu ba kamar a baka talla ka sayar da abu kaza kaza ko kuma tunda ko ka samu mai sayi in bai saya farashin da mai kaya sallah ya ce a sayar ba ai baka da izinin sayarwa ko yawa to saboda haka duk abin da baka da tabbacin zai yiwu ba a tabbacin zai yiwu to in aka kulla sharɗin in ya yiwu za a samu kaza an bai yiwu ba kuma babu to wannan ana kiran sa ju'ul amma ijara shine abin da galibi zai auku zai yiwu to shine za a ce wannan sunansa ijara in kai sai a biya ka to wala kaza wa kaza fa haza min babi alju'ul wannan yana daga babin ju'uli ne yawa tukuici ko kuma ma'ana lada dai kawai lada za mu ce na wani abu da aka yi ba wai wato ijara kudin kwadugo ba wale samin babin ijara baya daga babin jinga ko kuma aikin kwadugo saboda shi aikin kwadugo aiki ne da aka san shi gashi nan zahiri aiki ne da za ka yi shi a ƙasa kamar noma ko kuma wani abu za ka yi kamar rufi ko gini yawa kafinta ya rufe misali ko makaniki ya yi gyaran mota da sauransu su ake kira ijara to amma abin da za ka nema dabbar da ta ɓata ai ba ka da tabbatin samunta yawa za ka jarraba sa'arka ne kawai haka nan bawan da ya ɓata da sauransu to wannan yana babin ju'uli ne babin a baka lada yawa akan abin da kai walau kana min babin ijarati lam yaslu amma da zai kasance a babin ijara wannan ba zai dace ba yawa shi kawai a babin ijara sai a ce kai aiki a nuna maka aikin ko a maka bayanin aikin sai a ce za a biya kaza yawa amma ba za a ce to idan gonan nan ka samu damar noma ta misali har ƙarshe za a baka kaza sai zama tamkar ba alamun shi shi ita jara yarjejeniya ce ta cewa lallai mai lazimta ka yadda za ka yi shi kenan wato ga aikin iyakas kuma ga abin da za a biya to kaga an tantance aiki kuma an tantance abin da za a biya kuma aikin galibi in ba wani abu da kaddara ya zo ba kamar rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu kaga za a yi shi kai tsaye babu wani a fashi kama ita shi abin da ya shafi ju'uli abu ne da watakil a samu ko kuma ba a samu ba. To in ijara ne idan aiki ne gashi nan takamaimai amma ba a tsaida aikin da za a yi an ayyana shi ba ko an bayyana iyakokinsa ba, yawa ga lokacin kuma da za a yi shi ba misali. Ga kuma hakikanin abin da za a bayar na sakamako akan wannan aikin to kaga ijara ba ta tabbata ba. Shi yasa shi a ju'uli ba a sa masa lokaci, yawa ba a cewa ba a sa lokaci za a ce in ka samu kaza din ko in ka samu nasarar ka kaman ba da magani sun ce shi ma babin ju'uli ne saboda ayi warkewar mara lafiya abu ne da ke hannun Allah ko ba kama yawa Allah in Allah ya so sai a warke za a warke sai a warke yawa amma duk ingancin magani a mutum dubu in mutum ɗari tara da casa'in da tara sun warke da magani ba ka da tabbas in cewa na dubu ɗin zai warke yawa sai Allah ya so ba abin da yake mamaki in kana wucewa ka ji wani ya ce maka wai in ka sayi maganin sa baka warke ba alƙalin ku Allah ya zambi Allah ta'ala to me me ya tabbacin da yake da shi ka gani to ka gani irin wannan wato al'umma da ake gaya mata irin wannan ma abin da da, da takeici wallahi kaji ana ta maganganu na tsokwanci na jahilci kuma ana ji ana gani ko ba za a kwabi irin waɗannan ba ko me sarauta masu sarauta ko me abin amma wani abin da ake ana ta rantsuwa ana ta rantsuwa ana ta rantsuwa ana ta abubuwa kuma kowa fa ya sani cewa da yawan su ma asalin magani ma ba su san shi ba da yawa ma an ce wasu ma kawai zuwa za su yi wurin yan ganye kawai a haɗo wani a haɗo wani a haɗo a jijjiƙa kawai saboda asalin aiko maganin gargajiya a da can kan ba a yin sa haka nan ɗebe ko ba haka ba yawa sai a ce gida kaza sun gaji ba da maganin shawara wasu magunguna takaitattu misali kuma guda ɗaya kawai maganin daji maganin kaza yawanci amma ka ji gama gari cututtuka masu haɗarin gaske wanda guda ɗaya ma likitoci da yawa sai sun haɗu suna gwada basirar su la'alla Allah ya taimaka a samu sauƙi wani ma sai an je asibiti fiye da ɗaya an ɗauki lokaci ana magani amma kurin sai ce maka naira ɗari za ka kawo kana da ansa kana da hawan jini kana da ciwon siga kana da ciwon kaza kaza duk wannan eh har ma kuma a faɗo wani abu ma wanda yake shi bai ma bangaren ciwo bane ko mace da bata haihuwa to me hada maganar ciwon siga da maganar mace da bata haihuwa ka gani ko kuma a kawo maganar mayu a ce har maganin mayu abin yana wato duk abin da suka san mutane suna korafi suna ko kasa faɗa to irin wannan abubuwan sun yi mana ba ba ba kyau ma sabo ne Allah saboda Kala malikun fa amma rajulu yuda sila amma mutum malik yace amma mutum a bashi wai kadara ma wato a bashi kayan sayarwa fa yuqalu lahu a ce masa biha walaka kaza wa kaza fi kulli dinarin da shay'in yusammihi yawa wato ka sai da kayan nan amma za a baka kaza da kaza a kowane dinari kama ce kuɗin da kai ciniki duka to a dinari duka kana da dirhami ɗaya ko biyu misali ba wace masa aka yi ka sai da kayan kuɗi kaza ba a'a ka je ka yi ciniki yawa in ka yi cinikin in ka samu cinikinka ya zama dinari biyar ko dinari ɗaya ko nawa ne ma ce a kowane dinari za a tsakura maka kaza misali na fata an gane yawa shi wancan misalin da yayi bayanin da a baya kayan ne mai shi ya yanke masa kuɗi ya ce in ka sayar da shi yawa za a baka kaza misali ko shine wancan bayanin da aka ce ba komai wannan kuma ce masa yayi ka je ka sai ka tallata kayan nan ka yi ciniki bai kayyade masa farashin kayayyakin ba yadda ta kama a sai da su amma dai yawan dinaran da ka samu duka to madadin kowane dinari kana da sallama kaza yawwa ina fata an gane fa inna zalika la yasluhu ita to wannan kan bai dace ba wannan bai dace ba li'annahu kullama naqasa dinarun min samani sil'ati dan yayin duk da dinari ɗaya ya ragu daga kuɗin kadara yawa naqasa min haqqihi allazi sammalahu to sai haƙƙinsa da ya ambata masa ya ragu tunda a duk dinari aka yi magana to in misali kayan zai kai kaman dinari goma a yadda ake kaddarawa to sai kasuwar ya zama bata bata yi yadda ake tunani ba to abinda ake tunani za a samu dinari goma sai aka samu dinari shida ko biyar to kaga tunda haka ne inda an samu dinari goma kaga in ɗaiɗai aka ce za a bashi ma yana da dirhami goma in biyu ne yana dirhami ashirin to yanzu kuma kasuwar bata yi yadda ake so ba kayan ya yi ƙasa sai aka samu dinari biyar ko shida to kaga abin da zai samu ya yi ƙasa to sai zama kamar an yarjejeniya akan wani abu da ba a tabbatar me ya ƙarshen sa ba yawa fa haza gararu yawa wato na ƙasa min haqqihi allazi samalahu to wani abu daga haƙƙin sa zai ragu da ya ambata masa fa haza gararu wannan kasada ce la yadari kam ja'ala lahu bai san dai nawa ya sanya masa ba yawa tunda kawai sai yadda ainihin kasuwar ta kama yawa sai yadda abin ya kasance wa da sani malikun an ibn shihab annahu sa'alahu an ar-rajul yatakara dabba maliki ya tambayi ibn shihab yawa wato daga malik ce daga ibn shihab cewa malik din ya tambayi ibn shihab malamin sa an ar-rajul yatakara dabba game da mutumin da ya karbi hayar dabba kama a ce mutum ya karbi hayar babur yawa sun mai kuriha sannan shi kuma da ya karbe ta haya sai ba da ita haya bi aksara min mata karaha da fiye da wato abin da ya karba za a biya shi sama da abin da ya biya kaga ya ci riba kenan ya halatta faƙala sai ya ce la ba sa bi zalika ya ce ba laifi da wannan babu laifi da wannan babu laifi da wannan ya ce domin wanda ya karbi abu haya morar wannan abun ai haƙƙinsa ne saboda haka idan ya samu wanda zai more shi a madadinsa kamar yadda aka yarjejeniya ba bambanci amma dole ya zama wanda za zai baiwa haya ɗin yawa ya zama shi ma daidai da yadda shi mai karɓa na farko zai amfana da abin shi ma haka zai amfana da shi. Yawwa, kamar misali, ya karɓa ne misali domin ya hau, to sai ya samu wanda kuma shi zai karɓa domin ya yi lauto. A kasan lauto zai lalata abu ko? Zai wahalar. Yawwa, to kaga zai wahalar da mai kaya wanda shi ba a yi haka da shi. Amma ya karɓa, ya karɓi hayar zai hau dabbar ya je hajji ko ya je wata tafiya. Akan misali naira dubu sai ya samu wani kuma shi zai karɓa tafiyar daidai zai yi amma shi yace zai bashi dubu da ɗari biyar sai ya bashi misali ya samu wata misali wacce shi zai biya dubu ya ya karike to to wannan babu laifi amma in har zai wancan zai ɗora kaya akwai wahalarwa misali babur a ce za a karɓe shi don tafiya haka kaga daban ne da zido wanda sai ga ya ɗora buhun siminti uku misali akan babur biyar ma yadda suke yin boxer wani lokaci in na gani har tausayi nake jin mashin ce wannan dai kan ba zai karko ba ko ba haka ba in mai shi yana ganin ana kawo masa balas a kan kari to ƙarshe kuma zai sha mamaki yanda zai rakwaɓe cikin lokaci komai da a daɗe ana yi ɗin ya fi a bi sannu a hankali to kaga irin wannan ka ba da mutum ya hau kawai saka yau sai kawai ka ga an ɗora maka wato ko ƙarti banda shi na saman an goyi mutum biyu ko uku taya ta lotsa wayoyin suna neman lankwashewa misali to kaga duk wannan kaga ba daidai bane to ba irin wannan ba sai zama an wuce yarjejeniyar da aka shine abin da malamai suke faɗa to ina ganin sai mu tsaya nan ko saboda kitabin ya kare lokacin ma ai yayi ko to Allah samu dace